wacce shekarar mun tsaya cikin suratul baqara aya ta 123 yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 124 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya datar da mu ya tsayar da harshen mu mu faɗi abin da yake daidai da kare mu daga tuntuɓan harshe da kurakurai Allah ya sanya dai shi muke ya karɓa mana cikin waɗannan ayyuka wannan wata mai albarka da muka samu kanmu a ciki Allah maɗaukakin sarki ya sa mu amfana mu amfanar kuma Allah ya datar da mu da ayyukan kwarai a ciki na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين
Allah madaukakin sarki yace waqtu yace katina idbtala ibrahima yayin da Allah madaukakin sarki ya ya jarrabi annabi ibrahim alaihi salam Allah madaukakin sarki ya jarrabi annabi ibrahim alaihi salam da waɗansu abubuwa har kusan guda goma, ya jarrabe shi ya amuruhu bi awamirin wa nawahi da umarni da kuma hani, wasu jarrabawa umarni ne, wasu jarrabawar kuma hani ne, tallafa biha wanda Allah ya ɗora masa su, ila fiyal manasikil hajji, aka ce a manasikil hajji ayyukan aikin hajji ne Allah ya ɗora masa. wakila an faɗi ma wasu abubuwan aka ce al-mabmadatu kuskurar baki wal istinsha da shekarwa wa qassu sharib wa siwak da aswaki wa qassu sharib da sosayen gashin baki wa qala wa qalmul azafir da kuma yanke kumba farce wa natfil ibti da shire gashin hamata halkul ana da kuma aske gashin mara, wal fitan da kaciya, wal istinja'u da tsarki, ba a tammahunna, duk waɗannan jarrabawan da Allah ya masa sai ya cika su wato, addahunna ta matan sai bayar da su a cike kamar yadda Allah yake so, sai Allah madaukakin sarki ya bashi iko ya yi su kamar haka. Ƙala ta'ala lahu, sai Allah madaukakin sarki ya ce da shi, Ƙwala inni ja'iluka nasi imama, ni zan sanya ka ka zanto ƙudwa fiddin, jagora a cikin addini, a cikin mutane. Zan sanya ka ka zama shugaba wanda ake masa biyayya. Ƙala ya ce, wa min durriyati a wuladi, ija'al a immatan. Annabi Ibrahim ya ce, To, ya Allah, a zuriyata ma ‘ya'yana ka sanya su masu zama shugabanni. Kala sai ce, La ya nalu a hadin zalimin bi imamati, ai, a zalimin a alkafiri na minhu, dalla ala annahu ya nalu hu gaira zalim. Ya ce, A'a, la ya nalu a hadin zalimin, wato alkawari na ba zai shafi, wato shugabanci na ba zai samu zalimai ba. azzalimai daga cikin su ne kafirai kangararru da waɗanda suka kafirce wa Allah. Na'am.
Wa izi ja'alina labai Na'am.
wa izi ja'alina labaita masabatan linnasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahim musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
واذكروا كتنا دي إذ جعل البيت إذ جعلنا البيت أي الكعبة مثابة للناس أي مرجئا يثوبون إليه من كل جانب. ku fitina lokacin yayin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ɗakin Ka'aba makoma ce ga mutane, wato mutane suna komawa zuwa gare shi ta kowane ɓangare. Wa amnan ai ma'amanan lahum minaz zulmi kuma Ka'aba ta kasance aminci ne a gare su daga zalunci, duk wanda ya je wajen zai samu aminci. Wal igharat da kuma hare-hare waɗanda suke afkuwa da wani haka ma. Saboda haka sai ka ga mutum ya haɗu da wanda ya kashe mahaifinsa a Ka'aba, amma saboda girmama Ka'aba da suke yi ba zai iya ɗaukan fansa ba, saboda waje ne da ba a so a zubar da jini, kai har ciyawa ma ta ainihin Ka'aba ba a so a tsinka, kai har farauta ma abin farauta ma na Makka. ko kai ɗan farauta ne to ba a so ka farauce shi. In ma wani ya farauce shi, kai da kai harama da aikin hajji ba za ka ci ba. Saboda aminci, ciyawa ma an hana tsinta a Makka. Shi ne Abbas baban annabi ya ce ban illal iska ban da tsaure. Shi ne sai manza Allah ya ce e ban da tsaure, saboda makera suna amfani da shi wajen rura wuta. sannan kuma ana amfani da shi wajen buso in an je makabarta a tattoshe kamar yadda muke amfani da ganye ana to su suna amfani da wannan sai manzo Allah ya ce to wannan kantin da yana amfanan mutane ban da shi amma in ba haka ba to har da shi saboda waje ne mai aminci sai ya ce wattakhidu wattakhadhu an karanta wa واتخذوا an karanta واتخذوا واتخذوا min مقام ابراهيم مصلى اي يا بني اسرائيل يا ku bani isra'ila ku riƙe maqam ibrahim musalla wajen da annabi ibrahim ya tsaya ku riƙe shi a matsayin da za ku yi sallah eh idan kun yi mi idan kun yi dawafi wattakhidhu min maqam ibrahim musalla ai jaddukumul a'la shine kakanku mafi daukaka allazi laysa bi shay'in indakum wanda shi ba ankum shi ba ainihin wato makusanci bane manesanci bane daga barin ka karanta tafi domin makama ibrahim musalla ko sai aka ce wa ahidina ila ibrahima sannan mun yi alkawari kenan amarnahuma mun umarci annabi Ibrahim wa Ismail da ɗansa annabi Ismail, an ƙahira baitiya su tsarkake ɗakin Ka'aba dangane da gumaka, fitar da su, lifa'ifina ga masu yin ɗawafi, wal'akifina ai mu'imina fiye da masu yin itikafi wanda suke tsayawa su ta ibada a ciki. Warro ka'is sujud da kuma maye sai roƙo'u masu sujada.
إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ, وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر Na'am.
قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار Mhm.
وبئس المصير Wankuro anna makkata aiban ma'arufa indakum. Ku tuna cewa dai makka dai sanannen gari ne a gare ku. Fi du'a Ibrahim wajen addu'ar annabi Ibrahim. Iz qala Ibrahimu yayin da annabi Ibrahim yake addu'a a garin makka. Ya ce, Rabbi ja'ala hadhal makan, Allah ka sanya wannan bigire na makka, ai makka, ka sanya wannan gari na makka, innal balda ismun khasun bi makka balda suna ne keɓantacce da ya keɓanci makka walaha asma'un siwaha makka tana da sunaye baicin wannan in ka duba sharhu sunna lil baghawi za a gane yace qultu wallahu alam min asma'i makka makka daga cikin sunayen makka akwai Makka wa Bakka wa Ummu Haramin wa Ummul Qura wal Bali'a wa Baitul Atiq wal Hatima wa Barra wal Haram wal Masjidil Haram wal Baladul Amin duk wannan sunaye ne na Makka idan kaga mutum yana da sunaye da yawa yana nuna maka ɗaukakarsa kenan. To garin Makka gari ne mai ɗaukaka mai daraja. Baladan aminan, ya Allah ka sanya wannan gari na Makka, gari ya kasance amintacce za amnin, wato ma'abocin aminci, waƙad ajaballahu du'a'ahu, Allah kuma tunin ya amsa addu'ar annabi Ibrahim, faja'alahu haraman aminan, ya sanya shi Makka gari ne mai daraja kuma amintacce. La yusfaku fihi damu insanin ba a zubar da jinin mutum a Makka. Kashe mutum ba a yi. Wala yuzlamu fihi ahadun ba a zaluntar kowa a can. Kai har tsuntuwa ma in mutum ya tsinta baya daukawa ya ce Allah ne ya bani ba malam ba. Tsuntuwa ma in mutum yayi a Makka haramun ne mutum ya sa aljibu ya tafi da shi sai dai dan ya yi cikiya. wala yusadu saiduhu ba a farautar abin farauta a makka saboda amincin garin wala yukhta khala'uhu ba a mayin ciyawa a garin ai la yaqta wa hashishahu ba a yanke ciyawar makka danye ko bushashe warzuqu ahlahu min ath-thamarati ya Allah ka azurta mutanen garin da 'ya'yan itaciya to su kaga Allah ya azurta garin, ta ko'ina kawowa ake, ta ko'ina kawowa kayan marmari ake, ya ce, Man amana minuhun billah, annabi Ibrahim ya ce, waɗanda suka yi imani da Allah daga cikinsu ka azurta su. Waliyomil akhiri da ranar tashin alkiyama, wa khassahum bid du'a ilahum ya keɓance su da addu'a. Allah maɗaukin sarki ya ce, La yanalu ahadin zalimi. Ai, ƙala Allah ta'ala, wa arzuku man kafara, man kafara wa umatti'uhu, ya ce, Kai, ai, waɗanda suke azzalimai ma ba zan hana su ba, wanda suke kafirai ma su ma zan jiyar da su daɗi, ƙalilan ɗan kaɗan muddata hayatihi tsawon rayuwarsu, sun ma'aƙarruhu, ai, alja'uhu fil akhira sannan kuma na kora su cikin wutar jahannama eh ila azabin nar zuwa azaba azabar wuta wala yajidu an hama hisa ba za su samu wanda zai kawar da su daga shiga wuta ba wa bi'sal masir al marji'u hiya tirda makomarsu wato wuta ta kasance makomarsu kenan Allah madaukakin sarki tunin ya karba addu'ar Annabi Ibrahim yace wanda ya imani da Allah da ma wanda ya ƙi yin imanin, shi ma za a ji yadda shi daɗi gwargwadon tsawon rayuwarsa, amma da zarar ya mutu, to zai gane da ruwa ake shayi, sai Allah maɗaukin sarki ya ce.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا نعم إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم واذكروا يتي كتنا أن محمدا معروف عندكم annabi Muhammad fa sananne ne a wajen ku li'annahu huwal mujabu bihi du'a'u Ibrahim da shine Allah ya amsa addu'ar annabi Ibrahim wato shine Allah ya aiko sanadiyar addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam badadin Allah idh yarfau ibrahimul qawaida tuna lokacin da annabi ibrahim yake saka harsashi na ginin ɗakin ka'aba min albaiti shine na ginin ɗakin ka'aba wa isma'ilu aqafi ne da kuma ɗansa annabi isma'il lokacin da suke gina suke saka harsashin ginin ɗakin Ka'aba foundation kenan. Suna gina shi, ya ƙula ni su biyun suke cewa Rabbana taqabbal minna, ya Ubangiji ka amsa mana, shi yasa in kana ta yin addu'a ko kana yin ayyukan alkhairi, kar ka ruɗu ka ringa yin addu'a Allah ya karɓa maka. Domin Allah ya ce, Inna ma ya taƙabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓa ne daga masu tsoron Allah. idan Allah ya karɓa daga gare ka, to ka kana cikin masu tsoron Allah kenan, kana tsammanin dacewa a wajen Ubangiji Allah ka datar da mu. Innaka anta sami'u lil qawli ya Allah kai ne mai jin duk abin abu ne wani mai faɗi. Al'alim bi jami'il ahwal kai ne masani ga dukkan halaye. Rabbana ya Ubangijinmu, waje Allah musulmai ne munqadina laka ka sanya mu masu ciruwa zuwa gare ka ij'al wa min dhurriyyatina ka sanya a cikin zuriyar mu ai auladina ƴaƴan mu ummatan ai jama'atun muslimatan laka ka sanya wasu jama'a wanda suke miƙa wuya zuwa gare ka min dinnan littabi'id ne na sashe ne yawwa ka sanya su daga cikin wato masu miƙa wuya zuwa gare ka sai ya ce la yanalu ahadin zalimin ko sai ya ce wa'arina manasikana sannan ka koya mana ka sanar da mu shara'i'u ibadatina yadda za mu bauta wa Ubangijinmu ta hanyar bin shari'o'inka ko ka gwada mana yadda za mu yi ayyukan hajji saboda bauta maka wa tub alaina ya Allah ka karɓi tubanmu innaka antat tawwabur rahim ya Allah kai me wato karban tuba ne kuma mai jin kai sa'alahu tauba ma ismatihima sun roƙe shi tuba tare da cewa su ma'asumai ne annabawa ba sa sabo tawadu'an sun yi ne dan kankan da kai wa ta'aliman lil zurriyati ma dan kuma su koyar da zuriyarsa da kuma mu dan su koyar da 'yan baya to shi yasa Allah madaukin sarki ya sanya su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi yana tuba a cikin yini sau ɗari. wani hadisin yace yana tuba sama da sau saba'in in ya zauna a waje ɗaya. yayi ta tuba astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai to kai ma ka kasance mai yawan tuba kar ka kasance ka yadda da aikin da kake kai ta istighfari kana tuba kana koma zuwa ga ubangiji domin tuba yana kankara zunubai tuba tana janyowa albarka da alkhairi tana sanya tana janyowa arziki fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ubangiji ta'ala ya hakaito magana dangane da annabi nuh da yake ga mutanansa faƙul tustagfiru rabbakum ka ce ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana gaffara shi Allah mai yawan gafara ne yursilis sama'a alaikum midirara in kuna yawan tuba kuna istighfari kuna koma zuwa ga Allah Allah zai sauko muku da ainihin ruwa kamar da bakin ƙwarya wa yumdidukum bi amwalin wa banina zai ninninka muku da dukiya da 'ya'ya wa ya ja'allakum jannatin wa ya ja'allakum anhara ya sanya muku koramu ya sanya muku lambuna da koramu saboda haka yawan tuba komawa zuwa ga Allah to wani abu ne mai kyau saboda istighfari yana cinye zunubi kamar yadda wuta take cinyewa wato kirare bushashin itace to ko mu yi koyi da, magabata mu kasance masu tuba masu komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Sai ce, Rabbana ya Ubangijinmu, wa ba'athna fihim ai ahal baitul haram, ka tayar a cikin wannan gari na Makka rasulan minhum wani manzo a cikinsu, ay min anfusihim a cikin su da cikin zuriyarsu waqad ajaba Allahu du'aahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya amsa addu'ar Annabi Ibrahim ya tayar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani waje qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan shine ya tayar a cikin wato ummiyina a cikin wato al'ummar da ba ta karatu ba ta rubutu su ne ummiyai rasulan ya tayar da manzo minhum a cikinsu yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yuallimuhum alkitaba wal hikma yana sanar da su alkitab littafi wal hikma da kuma sunna hadisai wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ko da yake da can suna cikin bata mabayyaniya suna cikin duhu sai Allah ya turo musu da haske shiriya da alkur'ani saboda haka a cikin larabawan Allah ya tsamar aka fita yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san nasabarsa sun san gaskiyarsa sun san komai nasa har ma suke ce masa al'amin amma saboda shaidana da ya ce musu la ilaha illallah yastakbirun huballata da uzza da banata da hubal sai su ce aj'al al alihata ilahan wahida yanzu abin bauta kwaya ɗaya kawai zamu rike mu bar kowa kamar a zo a ce maka ka zo ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka bar duk wani shehi sai ka ce yanzu duk shehunan sai mu bar su to in ka rike manzon Allah ai ka rike kowa ka bar kowa ka zo ka riƙe ka bi tafarkin ma'aiki alaihi salatu wassalam a yayin da yanzu kuma aka samu wasu masu da'awar korewa mutane daga annabin da korewa mutane daga san maganganunsa shine masu ƙin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan suna faɗa da manzon Allah ne a fakaice suna cewa duk abin da ya faɗa kar a ji kar ai aiki da shi ƙarya ne kamar haka suke faɗa kuma sai wasu har yanzu kuma suke sauraron su suke cewa kamar fa suna da gaskiya to gaskiyar me ba ka san manzon Allah wace gaskiya ne da kai ya zo maka da alkur'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa qur'anin da kake tinkaho da shi shi ma kai tsaye ka ji shi daga annabin ne ina daga rijal kaji daga wane wane ya koyar da wane wane ya koyar da wane har aka tike manzan Allah kansa ya ce wa sahabbai, ku koyi Alƙur'ani daga wajen sai ya irga mutane hudu, ya ce ku koyi Ƙur'ani daga wajensu. To, kun ga su kansu sahabban ma manzan Allah, wasu ba daga makin manzan Allah kai tsaye suka ji ba, daga sahabban suka ji. Su ma suka sahabban tabi'ai suka ji daga gare su, su ma har ya zo garinmu. Duk mahaddacin Alƙur'ani in ka bibiye shi, za ga yana da malami har sai ya kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. to haka hadisan su ma da suka zo ta wannan silar sai aka ce a'a a rike iya Qur'ani kadai a bar hadisai to kamar ana raba ka da waye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce kai imani da shi to kun ga al'amarin ya zama wato me akwai angulu da kan zabo wa'yansu ne kawai orientalist mustashrikun wanda suke shigowa addinin musulunci don su raba mutane da musuluncin. In aka ce karka yadda da hadisi kamar an ce karka yadda da Kur'anin nema gaba ɗaya. To Allah maɗaukin sarki ya datar da mu, domin hadisan su suke fassara Kur'anin. Baka isa ka fassara Kur'ani kai tsaye ba sai ka koma ga hadisan, sai ka koma fassarar magabata. To Allah maɗaukakin sarki yake cewa, wa yuzakkihim ay yutahhiruhum min ash-shirki kuma yake tsarkake su daga shirka innaka antal azizu Allah kai ne mai rinjaye alhakimu fi kulli sha'anin mai hikima cikin duk sha'aninka min shu'unihi min wato daga abin da ka san'anta da ikonka da shari'arka da sakamakonka da aikowa manzanni cikin komai Allah shi mai hikima ne sai Allah maɗaukin sarki ya ce, ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا Eh, na'am.
وإنه في الآخرة لمن الصالحين Allah maɗaukakin nam ci gaba.
إذ قال له ربه أسلم Mhm.
قال أسلمت لرب العالمين Mhm.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ربنا تقبل منا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wa man wato ai la yargabu an millati Ibrahim. Ba wanda zai kyamaci yaƙi addinin Annabi Ibrahim. Fa yatrukuha ya batta illa man safiha nafsahu sai wanda ya wautar da kansa. Ai jahila annaha ai annas makhluqa lillah. Fa yajibu alaihi ibadatahu. ba wanda zai kyamaci ya bar addinin annabi Ibrahim sai wanda ya jahiltar da kansa, sai wanda ya wautar da kansa, ya mayar kansa wawa soko sakare. Walaƙad istafainahu ai ikhtabarnahu fi duniya. Allah ya ce mun zaɓe shi mun jarraba shi a duniya, bin risala mun zaɓe shi a duniya, bin risalati ta hanyar manzanci, wal khulla kai walhulla da kuma badaɗantaka. Allah maɗaukakin sarki yake cewa, wattakhaz- eh, Allah ya riƙi annabi Ibrahim badaɗi. Allah ya riƙi annabi Ibrahim badaɗi, to Allah ya zaɓe shi, wa huwa khalilullahi ta'ala, shi badaɗin Allah ne maɗaukin sarki. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, kuma lahira yana cikin mutanen kirki, alladhina lahumud darajatul ula wanda suke da daraja madaukakiya. Wadhkuru yace ku tuna id qala lahu rabbuhu aslim yayin da ubangijinsa yace ka miƙa wuya in qad lillahi ka miƙa wuya zuwa ga Allah wa akhlasa lahu dinaka ka tsarkake addininka gare shi eh kamar yadda ka nema daga zuriyarka qala sai yace aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga Ubangijin talikai, lokacin da Allah ya nemi ya yi kaza sai ya ce ya yi kawai ya miƙa wuya. Wa wassa, an karanta ausa wa ausa, yawa wa wassa biha, wato Allah maɗaukin sarki ko annabi Ibrahim ya yi wasiya da wannan addini na Musulunci, awa, banihi, ‘ya'yansa. Wa Yaƙub, shi ma haka annabi Yaƙub, shi ma ya yi wasicci ga ‘ya'yansa aiban kuma du, biha, wa huwa Isra'il, shi ne Isra'il, bawan Allah kenan. Ya bani ya ce, ya ku ‘ya'yana, inna Allah stafa lakumuddin, Allah ya zaɓar muku addini, dinal Islam shi ne addinin Musulunci. Allah ya zaɓar muku addini shi ne addinin Musulunci. Dinul Islam huwa dinullahi ta'ala. addinin musulunci shine addinin Allah walam yarda lil ibadi siwahu Allah bai yaddar wa bayansa wani addini in ba musulunci ba walam ya'mur bi ghairihi bai umarni da wani musulunci ba qala Allah ta'ala Allah ya ce wa may yabtaghi ghaira al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin wanda ya bidi wani addini ba na musulunci ba Allah ba zai karba masa ba kuma a lahira yana cikin waɗanda suka yi hasara saboda haka addinin musulunci shi a shi a addinin gaskiya shine addini na kware duk wanda ya bidi wani addini ba na musulunci ba to Allah ba zai karba masa ba shi yasa Allah ya ce fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai hadha nahayun an tarkil islam wannan hani ne akan barin musulunci wa amrun bis sabati alaihi da umarni kuma da tabbata a musulunci ila musadafatil maut har mutuwa ta same ka fa hadhihi wasiyati yaquba isra'ilu wannan ita ce wasiyar annabi yaqub shine isra'il kenan libanihi ga ‘ya'yansa wa antum durriyatahum da ku durriyarsa dakhiluna fi tilkal wasiya kun shiga cikin wannan wasiya thumma zakkarahum bima ajaba aba'ahum wasiyata jaddahum yaquba sannan ya tunatar da su da abinda amsar da iyayensa suka bayar wasiyar kakansu annabi yaqub sai ya ce mi am kuntum shuhada ko lokaci ya
الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة تلك أمة قد خلت قد تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
Ubangiji ta'ala ce, Kuntum shuhada, am kuntum shuhada, wai shin, ko dai kuna halarce ne, idh hadara Yaquba al-mautu yayin da mutuwa ta halarto wa annabi Yaquba, idh yake yayin da yake cewa libanihi ga ‘ya'yansa mata abuduna min ba'adi, ba'ada mauti. Wa za ku bauta bayan mutuwa ta, ƙalu suka ce na abudu ila haka, za mu bautawa wato abin bautarka, Allahnka kenan, wa ilaha aba'ika Ibrahim, da, da Allahn annabi Ibrahim, wa Ismail da Ismail, wa Ishaƙa da Ishaƙa, za mu bauta musu. wa ishaqa da ishaqa duka zan bauta musu na'am qalu na'budu ilaka ko zan bautawa suka irgo waɗannan suka ce ilahan wahida abun bauta guda ɗaya wa nahnu lahu muslimun dukkan mu mu masu miƙa wuya ne ai idza abaitum an tuslimu lahu in kuka ki kuka sallama a gare shi to mu masu miƙa wuya ne zuwa gare shi wa kaifa abaitum islam ta ma za ku kyamaci musulunci wa qad hadartum kullu hadhihi al-ashiya bayan kun halarci duk waɗannan abubuwan sai Allah ya ce tilka ummatun qad khalat waccar al'ummar ta gabata ai salafat laha ma kasabat na gare ta abinda ta tsururta walakum ma kasabtum kuma na gare ku abinda kuka aikata shine kuka tsururta wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba dangane da abin da suka wato aikata ba. Kama la yas'aluna an amalukum kamar yadda su ma ba za a tambaye su dangane da abin da kuka aikata ba. Wal jumlatu ta'kidun lima qablaha jumlar tana ƙarfafa abin da ke bayanta ne. To nan ne za mu dakata sai in Allah kai mu gobe kuma sai mu ɗora abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم